الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة biyu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin aƙida mai suna addurratul mudiyya fi nazmi tauhidi rabbil bariya wanda aka fi sani da alfiyatu tauhid wanda al'alamatu a shaihu muhammad ibn adam al-ethiopia rubuta rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Ali ibn Adam rahimahullahu ta'ala za mu tashi a farkon baiti na 535 kuma wannan darasi shine darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka malam ya ce yawmal qiyamati tudakkul ardu ma tafatturi sama wa tayyuha yaqa tukawwaru shamsu wa yukhsafu alqamar تفجر البحار والنجم انكدر ينفخ في الصور ثلاثا للفزع ثم تلي الموت سوى من انتزع to dama malam yana bayani akan wato imani da ranar lahira wanda yana daga cikin rukunne na imani wanda ba za ka tabbata mumini ba dole sai ka yarda da cewa akwai kiyama ranar ƙarshe kuma ka yi imani da wasu abubuwa da za su gudana gabaninta da abubuwan da za su gudana kuma a cikinta to a darussan da suka gabata malam ya karantar da mu alamomin kiyama kusan gida biyu akwai sugura malam ya ambace su sannan akwai kubura manya wanda su ma malam ya ambace su to yanzu za ka kaddara kamar kiyama ta tsaya shi ne darasin da za mu shiga a yau malam ya ce yau malƙiyamati ranar tashin alƙiyama al'ardu ƙasa tudakku za a niƙe ta wannan ƙasa da kake gani niƙe ta za a yi wannan yana ishara zuwa ga faɗin Allah ta'ala kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka addakko a larabci shine alkasru a karya abu to wannan ƙasa da kake tafiya a samanta ka zauna a samanta ka kwanta a samanta ka yi gini a kanta ka yi komai a kanta to yau malƙiyamati ranar tashi alƙiyama to dakku za a karya ta za a niƙe ta shi ne faɗin Allah ta'ala kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka to shi ne wasu malamai suka ce girgiza ƙasan za a yi idan aka girgiza ta duk abin da ke cikinta zai fito duk abin da take ɗauke da shi zai fita sai ta koma mustawiya madaidaiciya ba tudu ba rafi kuma babu wani abu da a cikinta wanda ke rike da ita irin su duwatsu da sauransu komai ta amaye shi ne ma'anar idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha to athqalaha shine abubuwan da ta kunsa masu nauyi irin su duwatsu da sauran wasu itace da wasu ma halittu waɗanda ba ma gani duka za ta fito da su to abin da zai faru wannan sai ranar tashin kiyama sai an busa ƙaho shi yasa ya ce maka yawmal qiyamati wannan yawma din na ai mai nasaba saboda masdari abin nan zarafi ne eh zarfu zamanin ne to dakku alƙiyama an kira ta da alƙiyama saboda mutane na tsayuwa a wannan ranar yawma yaqumun nasu lirabbil alamin to saboda wannan tsayuwa sai aka kira ta da alƙiyamatu na biyu ma tare da tafaɗuris sama wato tsatsagewar sama ita ma sama za ta tsage ƙasa an daka ta an karya ta an motsar da ita ta fitar da duk abin da ke ciki to shi kuma wannan yana nuni zuwa ga faɗin Allah ta'ala idha sama'un fatarat a lokacin da asama usama in faɓarat ta keci ta yagi to wannan shine ma'anar ma ta faɓuri sama tare da kecewar sama wa tsayyuha bayan an kece ta kuma sai a naɗe ta ita sama ɗin wannan abin ya ƙa yana aukuwa a wannan rana ta alkiyama ɗin zai auku kamar faɗin Allah ta'ala yau na sama'a ka tsayi sijililil kutu Allah ya ce ranar da za mu naɗe sama saboda shimfiɗi take hmm? sai Allah ya bada misali ya tashbihi sai ce ka sijili ko ka sujulli ko ka sijili duk an karanta shi kuma wancan natsuwi an karanta tutuwa yau ma tutuwar sama'u mabniyun lil majhul an karanta kuma yawma yatwi sama mabniyun lil fa'il ranar da Allah zai nade sama in kuma ka karanta da natwi shine kasa damirul azama kenan hawayo da yana koma zuwa ga Allah in kuma ka ce tutuwas sama'u sai ka wa sama'u damma saboda ya zama na'ibul fa'il to akwai ƙira'a natwi eh ita ce ta ta hafsu akwai tutuwa akwai yatsuwi eh sai ce ka tsaye sijilli eh to wannan ƙira'a ita baka saba da ita akwai kuma ƙira'a ka tsaye sujulli da wa sinin damma da wannan jimin shi ma ya masa damma akwai ƙira'a kuma ka tsaye sijili to asijil malamai sun yi saɓani a kansa ko asijillu ko asujullu menene shi wasu sun ce as-sahifa takarda wadda ake rubutu kanta to ranar da za a naɗe ta kamar yadda mai rubutu ai ga al'ada in ka rubuta lata musamman can da lokacin da ba a san yan bulon ba misali nadewa ake yi har ma yanzu in yan bulon din ba mai girma ba ne sai kaga an nade sai a tura to yi kamar yadda ake nade takarda lilkutub ga sai ya zan lilkutub a nan wato ga takardu kenan ko kuma ga abin da aka yi rubutu cikinsu wasu kuma suka ce a'a asijillu ko asujillu ko asijilu sun ce suna wani mala'ika ne yana sama ta uku to wannan ranar Allah zai ba shi umarni cewa ya naɗe littattafan bayi littafinka na alkhairi sai ya naɗe shi littafinka ma na sharri sai ya naɗe alamun ba a ƙara komai kuma ba za a cire komai ba shi asijillu din ismin ne lil malak ga wani mala'ika to wannan su ne zantukan malamai amma akwai ƙauli na uku wanda malamai suka raunana cewa shi asijillu din nan wai sunan wani sahabi ne a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sakatare ne na manzan Allah yana wa manzan Allah rubutu to shine ya annabi ya kira shi ya rubuta ya rubuta sai ya naɗe abin da ya rubuta to shine sai Allah ya bada misali da shi to amma malamai in ka duba tafsiru ibn kasir ya rauna na wannan riwaya ya ce bata tabbata ba asar ne yana cikin sunan abi dawud da kuma nasa'i shi ma ya roice shi to ya ce asar ne munkar ana jingina shi zuwa ga abdullahi dan abbas an ce shi ya faɗi haka wasu ma sun bayyana cewa ma asarin maudu'i ne na ƙarya ne kamar irin su shi al'imamu abu dawud haka a ba al'imamu abu dawud ba alhafizul mizzi almizzi ɗaya daga cikin malaman hadisi ɗin nan to wannan dai yana da rauni sun ce ba a taba duk littattafan da suka yi tarjama na sahabbai ba a taba samun wani sahabi wai suna ne asijillu ba ko asujillu ko asijilu ba a samu ba sau da haka wa'yancan fassarorin guda biyu to su ne suka fi ƙarfi to shine ma'anar wa tsayyuha ya ƙa naɗe ita sama ɗin nan zai auku haka akwai wata aya wasamawatu matuwiyatun biyamini ashe kaga can da Allah ya ce yawma natwi sama yana wannan kira'a da kira'a kuma yatwi sama'a to wannan wannan kira'o'in suna karfafa wannan aya tana karfafa musu Allah ya ce sammai bakwai matawiyatun biyamini ababen nadewa ne da damansa hmm? Allah ba ya da hagu eh aka gaji an ce to dama to shi ko hagu fa to wannan halitta kenan ko hmm? to ai sabani me ake nufi da atayyu din nan wasu sun ce ma'anarsa shine a shafi samad ka daina ganin ta kwata-kwata a gusar da ita shine almahu wal ikhfa'u ko su malamai da suka faɗi haka shine duk wata alama wadda ka nuna akwai sama za a goge ta to sun ce shi ake nufi da at-tayyudin wasu kuma suka ce a'a abinda dai ake nufi shine a nade ta a gusar da ita to sai ce tukawwaru shamsu haka ita ma rana za a cire haskenta ta waye gari babu hasken ga rana kana gani amma babu ga kololin amma ba haske hmm? iza shamsu kuwirat ta wannan shine Allah ya ce lokacin da rana an ka gusar da wannan hasken nata yawa ya gari babu shi sai ce wa yukhsaful qamar hakanan wata shi ma za a shafe haskensa ko wa khasafal qamar eh wannan watan shi ma hasken nashi za kamar yadda aka wa rana to haka shi ma za a yi masa nashi za a yi masa nasa tafajjaru albiharu albiharu ƙoranmu tafajjaru za su dinga kyakkecewa ko ina suna fidda ruwa ma'ana za a buɗe sashensu da sashe sai su haɗu izal biharu sujjarat wannan shine wasu kuma suka ce ma'ana dai shine za a tafiyar da ruwan za a ƙone tekunan duniya gaba ɗaya su waye gari ba ruwa sannan wannajmun kadar haka annajmu tauraro ko taurari jinsin taurari in kadar ma'ana su dinga faɗowa ƙasa kago ya akwai tashi hankali kana zaune gidan kaɗai sai ga tauraro ya faɗo a gabanka aga akwai tashi hankali ko wai zan nujumun kadarat to in kadarat bi ma'ana in ƙabbat wata saƙaƙat alal arus za su dinga cirowa daga inda suke suna faduwa ƙasa to wannan duk abubuwan da za su faru ne ranar kiyama ba abin da baka taba gani ba shine ke faruwa sannan yunfakhu fi suri salasan za a yi bushi na ƙaho bushi uku a faɗan wasu malamai za a yi busa guda uku wasu kuma suka ce biyu ne to waɗanda suka ce uku shine malam sai kawo ya zaɓi wannan magana sai ce lil faza akwai busan da za a yi wanda za a firgita halittu shine na farko kame a mutu ana dab da a yi bushi na biyu to israfilu zai yi busa wadda sai kowa ya tsorata ita kawai ana son Allah yana son ya tsoratar da halittu ne mutane za su tsorata aljannu za su tsorata dabbobi itace duk wani abu jinsin halitta to zai zai razana a wannan lokaci kowa wannan yana ishara ga faɗan Allah ta'ala wa yawma yunfakhu fi suri fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun a tauhu da khiri Allah ya ce ranar da za a yi busa a cikin ƙaho abin nan mala'ika israfil fafazi a manfisa nan take fa manfisa mawati wa manfil arz duk halittun da ke sama da wayanda ke ƙasa to fafazi'a kowannen su zai tsorata zai samu fazu shine alkhawfu shadid tsoro mai tsanani shi ake kira da alfazu wanda in ya kama mutum zaka ji kamar zuciya za ta cire ta faɗi ƙasa saboda tashi hankali sai Allah ya ce amma illa man sha Allah wanda kawai ba zai tsorata ba sai wanda Allah ya ga dama Allah ya sa muna ciki wa kullun kowa daga ciki a tauhu za su zo ma Allah dakhiri na suna kaskantattu ba wanda zai je ma Allah a matsayin waishi sarki ne ko gwamna ko shugaban ƙasa duk wani mukami naka da ka sani nan duniya to ka aje shi gefe yanzu kai ba dan kowa ba ne aikin ka mai kyau shine zai fitar da kai in ka yi in ko ba ka yi ba to akwai dai tashi hankali ko to wannan ita abusa wagga daban take ita ba mutuwa za a yi ba amma akwai bala'i akwai tashi hankali akwai tsoro to bayanta sun mata sa'an nan lil mauti akwai busa wanda za a yi sai kowa ya mutu wannan kawai za a yi shi ne wancan a tsoratar da ku wannan kun ana yin wancan bayan kowa ya razana ya tsorata sai a sai a yi na mutuwa siwa manin taza banda wa'yancan da Allah ya isa sina'i illa man sha Allah su kaɗai ne ba za su tsorata ba malamai sun yi saɓani wasu ce hurul ini ne wasu ce ashuhada'u wasu ce al'ambiya'u war rusul wasu ce almu'minun wal muttaqun akwai dai saɓani shin su waye su ba za su shiga cikin wannan tsoron ba wasu ce bala'iku ne su ɗaya ne ba za su tsorata ba amma duk wanda ba mala'ika ba wannan busa sai ya firgita wasu kuma suka ce hurul ain ‘yan matan aljanna wasu suka ce annabawa da manzanni wasu suka ce a'a muminai da masu tsoron Allah eh to shi dai Allah bai faɗa ba istisna'i kawai illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah ya so mahallin shahid kenan kaga su ba za su tsorata ba to bayan an yi na mutuwa salisatun sai bushi na uku takunu lil qiyami ana yanta domin tsayuwa ga Allah shi yasa aka kira rana a yawmul qiyama al qiyama limaza saboda mutane ya kumun nasu li rabbil alami mutane gaba ɗaya za su tsayu ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai sai mala ya ce fayan zuru na ƙuduratal allami to nan ne za su ga za su kalli iko da ƙudura na Allah mai tarin sani in ma akwai mai jayayya wai shi bai yadda da Allah ƙadirun ba ne ƙaharun ba ne azizun ba ne jabbarun ba ne mutakabbirun ne to wannan ranar zai yadda zai tabbatar da cewa lallai Allah ƙadirun ne saboda abin da ya faru babu wanda ka iya yi ne in ba Allah ba babu shi to babu shi to shi ne sun manufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru bayan an yi waccan ke to sai a yi na uku wannan na tashi ana yin sa kowace halitta za ta miƙe Allah ya ce sai ga su suna kallo me ma'anar yanzurun ma'ana suna kallon ƙudurar Allah suna ganin yadda Allah ke bayyana al'amurra na ban mamaki na al'ajabi to idan an yi wannan bushi me zai faru daga tashin sai ce awwalu man tanshaqqa anhu al-ardu nabiyuna nabiyuna annabin mu sallallahu alaihi wasallama shine mubtada awwalu shine farkon man wannan da tanshaqqu al'ardu anhu wanda ƙasa za ta cage ya fara fitowa shi an halitta na farko da zai fara fitowa daga kabarinsa shine na farko saboda hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin abu sa'idin al-khuduri Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu sallama ya faɗa lokacin da aka yi wannan busa ta mutuwa mutane suka mutu sai ce to fa'akunu awwala man tanshaqqa anhu al ni ne zan kasance farkon wanda ƙasa za ta bude ya fito ga wannan raddi ne ga sufaye masu da'awar cewa annabi yana nan rayu kuma ana iya haɗuwa da shi a zauna da shi a tattauna da shi ya ba da wani saƙo a yi amfani da shi su a wurinsu annabi ba mutu a yi ba tushe sa za ka ga suna da awar ai sun ga annabi ai sun haɗu da annabi ai annabi ya kawo musu ziyara ai annabi ya yi musu kan akwai wani ma a kano wani shaihi ya ce annabi ne ya karantar da shi ƙur'ani tun daga fatiha zuwa min aljannati wan nas a ƙarƙashin wata bishiya wata itaciya annabi ya koya mai qur'ani a ga shi sahabi ne ke to me bambanci ne da abubakar da umar to ga manzon allah na faɗa fa lokacin da annabi zai fito daga kabarinsa fa sai fa an yi busa na uku ha amma kuma kai ka zo ka ce annabi ya karantar da kai qur'ani kuma watakila ma an ce hija qur'anin ma bai iya karatu to kaga wannan kaskanta manzon Allah ne ya za annabi ya koya ma abu kuma baka iya ba ko dai annabi bai samu ɗalibin ƙware ba ko kuma shi annabin bai iya ba kowannensu illa ne eh ka jingina mugun ɗalibi zuwa ga malami cin mutuncin malamin ne daƙiƙin mutum gaɓo tari wanda bai gane inda an gasa gaba ka ce wai almajirin wane suka te kai amma in ka samu ɗalibi mai hazaƙa mai fasaha aka ce ai almajirin wane to wannan ka girmama shi eh to su ba su yadda annabi ya mutu ba ya bar duniya me yasa suka buɗe wannan ƙofa saboda su yi amfani da ita na ƙirƙiro bidiyo'i da salatoci da kuma darajoji da muƙamai shi yasa kawai suka buɗe wannan ƙofa shi yasa kowa ya je ya yi shigantaka sai ce ai ya ga annabi har mata ana samu ai sai ya dace ai ta ga annabi to wannan hadisin ya nemi su raddi manzon Allah ya ce a'a fa'innan nasa yus'aquna yawmal qiyama fa'akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ard saboda haka annabi bai taba dawowa duniya ba wani wani abu ba eh shekul islam ya ce ce wadda suka suna ganin annabi ya ce eh cikinsu ba duka ba akwai waɗanda tabbas suna ganin wani abu suna ganin shaidanu suna ganin shaidan sai zo ya ce musu ai shi annabi ne wasu daga cikinsu ya ce akwai abin da suke gani ba karya suke faɗa ba cikin alfurqan bai na auliya'in rahman wa auliya'in shaitan to akwai waɗanda tabbas suna ganin wani abu ya kawo labarin abdulkadir jelani lokacin da shaidan ya bayyana gare shi ya ce mai shi ne ubangijinsa to kaga shaidan na iya bayyana abinda kawai annabi ya hana shine shaidan ya bayyana da kama ta manzon Allah amma ba a kore wai shaidan ya ce shi annabi bane zai iya bayyana gare ka ya ce shi annabi ne cikin wata sifa amma ba ta annabi ba ya ce amma wasu daga cikinsu makaryata ne ba gaskiya suka yi ba e, wata ƙarya take ba ta ga komai ba har da shaidan maɗin ba ta gani ba kawai dai ta faɗa ne don ta samu ɗaukaka a dinga kawo mata hadaya da sadakoki ta samu abin duniya a ce an zo nema albarka ta sa albarka ta dinga yin addu'a da waye-waye da sauransu haka suke yi saboda cewa-cewa su ɓata addini su raba mutane da Allah da manzon Allah to haka suke to shine mala ya ce lahul aba manzon Allah sallallahu alaihi sallama a wannan lokaci yana da kyauta da Allah zai bashi walhaudu da kuma korama akwai wata korama ta ruwa wani gulbi tafki da Allah zai bashi na ruwa saboda wannan lokaci ana bukatar su to wannan shine faɗin Allah ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda a wannan lokaci ne Allah zai yi taba manzon Allah kyauta ya taba shi ta bashi ta bashi har sai ya yarda eh da sannu kaga ba a maye ba kenan wala sauf harfu tanfis eh taswif harfu taswif wala saufa da sannu nan gaba shine mi wannan ranar ranar da manzo Allah ya fito daga kabarinsa yu'tika rabbuka mahalicinka ubangijinka zai baka baiwawaki kyaututtuka fatar ba sai ka yarda da abin da Allah ya baka al'umma kama za su yarda sai sun gamsu da cewa lalle an karrama annabinsu saboda za a bashi ash-shafa'atul kubra al-uzma za a bashi dama ya ma nemi ceton shi ma wani mukami ne na daban ga irin su al-maqamul mahmud wasu nan to sannan ga aljanna wa uba ga liwa'ul hamdi da za a bashi wa biyadi liwa'ul hamdi kamar yadda ya faɗa zai tashi da tuta ta godiya shi kaɗai adda ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ƙara ba annabi daraja to shine ya ce wa yuhsharun nasu za a tara mutane a wannan rana idan aka tara mutane sai ce hufatan jam'u hafin alhafi shine wanda bai sa takalmi ba ko huffi ko duk wani abu da zai iya rufe masa kafa gurlan jam'i ne na agaralu agaralu shine mai loba wanda ba awaka ciya ba al'akalafu to yuhsharun nasu hufatan gurlan sai ce kaza uratan hakanan kuma za su tashi jam'u arin shine wanda babu komai a jikinsa tsirara eh tsirara hufat jam'u hafin gurlan biskunin ra bi iskanin ra gurlan shi kuma jam'i ne na agaralu agaralu shine mai loba eh mace sai a ce garla'u garla'u in tana da loba in ba a yi mata kaciya ba tunda mata ma ana ne musu kaciya tu'uratan shi kuma jam'u arin shine mara sutura to kowa haka zai tashi tunda haka Allah ya faɗa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah ya ce kamar yadda muka fara halitta kowa ai kowa da ya zo duniya haka na ya zo ba ba wanda ya zo da riga bale a yi magana hula ko takalmi da wasu kayan kawa babu irin su agogo da sauransu su zabba da sauransu dunnan duniya ka same su sannan kowa ya zo ba kaciya kowa nan aka yi masa kaciya wani an masa yana jariri wani kuma sai da ya fara girma gwargwaron al'adar gidajen mutane sannan kowa tsirara ya zo allah ya ce to wannan halitta sai mun sake mai da ita haka kuma ba wai yara za a wadda kake da girman ka za a ma kara ma girma kana nan ba za a mai sheka jariri ba ne eh za a kara ma girma saboda girman ka yayi kaɗan Allah ya ce wa'adan alaina wanda alkawali ne muka ɗora wa kansu inna kunna fa'ilin kuma hakika sai ma aikata haka kaga Allah ya ce abu alkawali ne ya yi taukidi ya ce sai mun aikata tabbas kaga magana ta kare so duk abin da haga mutane na yi yanzu kawai shi kenan suna da yi ne kawai amma lahira to babu mai wani abu babu hmm? to wannan hadisi ne da ya zo cikin asahihaini da imanin hadisai da yake ta abin nan hadisi abdullahi da abbas manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum mahshuruna hufatan uratan gurla manzon allah ya ce za a tara ku wuri ɗaya ranar tashin kiyama ba mai takalmi cikinku ko huffi ko socks sannan kuma tsirara ba mai wando ko riga ko gyabto ko kwarjalle babu gurlan sannan kuma masu marasa kaciya kowa lobarsa ta dawo loban nan da aka yanke to za ta dawo wurinta Allah zai maishe ta sun makara a manzon Allah sai ya karanta wannan aya kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin suratul anbiya shi ma wannan hadisi raddi ne ga sufaye masu cewa wai filin kiyama za su kwashe mutane su jefa aljanna eh cikin riga bai aljihu dubu saba'in to kaga ina shahi ya ga riga wanda al'aura ta yi ma ga fili take to ina ga rigar da zai jefa ka don ba ka da hankali wato abin wani ko tunani ko ba da karatu wani abu ai kana da hankali kana da hankali lafiyayye ko to biyarsa ba za ka yi amfani da hankalinka ba a ya kamata ka yi amfani da hankalinka ka gano cewa wani abu da shi wannan nan gaba da ƙarya ne ba gaskiya ba ne to shi ne malin ya ce ma a shaddal haula kai yi mamakin girman wannan tashin hankali kai kasa yau ko mutanen gidan ka kaddara gidan ku nawa ne maza da mata da mai gidan da kowa a ce kowa ya fito tsirara gidan ku dai da Allah kaddara a kaddara ku dai ma ita ta fito tsirara Allah ya kiyaye da cizon ku shi ma ya fito tsirara kanninka da yanninka mata da maza kowa na kallon wani kuma da rana kirikiri ƙarfe goma sha ɗaya ko sha biyu na rana eh eh to wannan iya gidan ha to balle nan da kowa an tara kowace irin halitta da ka sani duniya har da wadda ma baka sani ba ga alijannu ga kowa to shine mala ya ce ma a shaddal haula yi mamakin girma wannan tashi hankali kai kasan tashi hankalin nan ba karami na shi yasa na Aisha da ta taba jin wannan magana ta ce ya rasulullah maza da mata kuma suna kallon juna ce ai al'amru a azabu min zalika al'amari ya fi girma wannan eh wai mutum ya tsaya ya ce ai ga mace nan ba ta da hijabi ba ta da sutura ko ita ta tsaya ta ce ai ga ga namiji nan ba ya da wando ba ya da riga likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yuguni eh ba ta mata aka yi ba ranan nan ba ta maza aka yi ba ranan nan kowa ta kai ne yake kowa ta kai shi yake wannan duniya ake wannan wal muttaquna masu tsoron Allah ko mu wuce to awwalu farkon man kusa ba an ce kowa tsirara zai tashi ba ka duba har da annabawa kai Allah ya cece mu Allah ya sa ba aikin banza mun kai mu awwalu far al-khalilu ga can annabi Ibrahim madadayin Allah awwalu shine farkon man kusa mukarrama shine farkon wanda za a fara wa sutura yana abin girmamawa kenan shi ma a tsirara ya tashi la haula wala quwwata illa billah amma shine farkon wanda Allah zai fara ba wannan mukami hmm? annabi ibrahim Allah ya ƙara masa daraja akwai tashin hankali salla alaihi rabbuna ubangijinmu salla alaihi ya dada salati ga annabi ibrahim wa sallama kuma ya dada aminci gare shi wal muttaquna masu tsoron Allah Allah ya sa mu cikin su yuhsharuna za a tara su rukaba suna haye da dabbobi suna saman dabbobi jam'u rakibin eh ruk kabu to shine sai a ce jam'i ne na rakib wafda suna masu wato tafiya zuwa ga Allah za a girmama su bayan an samu su sutura to sai a ɗora su sama abin hawa sai su je su samu Allah to shi ne ma'anar yau mana shirul muttaƙina ilar rahmani wafda ranar da za mu tara masu tsoron Allah zuwa ga mai rahama suna masu wato tattaki zuwa ga Allah amma tattaki na girmamawa eh wannan na girmamawa ne sai ce ni'ima marka ba ma dalla da wannan hawan eh duk wanda ya same shi ya yi sa'a eh kaga mutum saman doki ko saman rakumi ran tashin kyama eh kai kasan dan gata ne eh kamar nan ne a ce kaga mutum saman babban mota mai tsada to kasan dan alfarma ne eh eh dan wani abu ne dan talaka ka sai dai ne muke ke in ma ta samu eh to shi yasa kada ɗaukaka nan duniya ta ruɗe ka wannan wannan abin gushewa yake wa yuhsharul kuffaru umya za a tara kafirai da munafukan Allah umya suna makafi duk wanda ha gani makahura tashin kiyama to kafiri ne um ya jam'u a'ama jam'i ne na a'ama makaho mace a kira ta da amyau amyau bukma sannan bebaye ba sa iya magana ballantana ma su kare kansu ba sai kana da baki ba jam'u abu kamu bebe shine abu kamu mace a kira ta da bakma'u ala wujuhihim kuma ta fuskokinsu yaushe mu kibban kenan ala wajahi nan duniya ba da kafa ake tafiya ba to su lahira ba haka ba ne da fuska suke tafiya ƙawawu na sama kakkace bai yiwa ba duniya ake ba ba rayuwar duniya ta ba eh eh eh kakkace a to ya wanga abu zai kasance a ba rayuwar duniya ta ba na ana maganar lahira eh ka koga rayuwar lahira daban ta duniya daban to shine ala wujuhihim wa wirda sannan za a tashe su kuma suna masu tsananin jin kishirwa wirda bi kasrilwa ba warda ba wirda masu jin kishirwa suna neman ruwa kamar su kuwata summa sannan kuma suna masu kurumci shine suna kurami duk abinda za a faɗa jam'u a sammin jam'u a sam bebe kenan a kurma kai Allah ta'ala Allah ya ce wa na hashuruhum za mu tashe su su ka dubi balaga ta Allah za mu tashe su wa'annan wato ko sunayensu ba ambata saboda mutanen banza ne amma su almuttaki da Allah ya ce yau mana shurul muttaki na ka gane balagar ranar da za mu tara masu tsoron Allah saboda su manya ne to waɗanga wai matsayinsu bai ma kai ga ambaci su wa na hashuruhum za mu tara su yau malkiyamata ran tashin kiyama ala wujuhihim ta fuskokinsu ba ta kafa ba mutumin arziki shi ke tafiya da kafa in ma daraja ta bata kai hawa abin hawa ba ƙamiya suna makafi wa bukuma suna bebaye wasu ma suna kurami kaku ga tun na an gaba layi ba ji ba gani ba magana kuma tafiya a fuska ba da kafa ba to haka Allah ya ce eh kawai dai kowa ya roƙi cikawa da imani sun sannan liyaumil jam'i wato ranar haɗawa kullun kowa da kowa kowace halitta yi jima'u za a tara su la haula yanfa'u babu wata dubara ranar nan da ke amfani nan duniya bayan ka gama tsowa kana ɗan yin wata dubara ka eh to layara babu wata dibara babu la quwwata kuma babu wani ƙarfi yanfa'u fihim da zai yi amfani gare su su wayannan kafiran waja'a rabbuka ubangijinka zai zo wa saffal malaku mala'iku za su yi sahu ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa hmm? eh to mu ahli sunna mun yadda da wannan magana kuma tabbas Allah zai zo amma a wace sifa zai zo to shine muke fawwala ma Allah eh ba mu san kaifiya ba amma dai tun da ya faɗa za mu yi imani kuma mu tabbatar da abin da ya faɗa bila ta'awilin wala takyifin wala ta'tilin wala tamsilin duk ba ma yi ba ma ce ai ga yadda zai zo ba ma yin haka ko kuma zai zo cikin sifa kaza ko mu ba da misali ko mu kore mu ce a kwata-kwata ma wannan aya ba haka take ba ko mu yi tawili mu ce a waje a amru rabbika ba ubangiji ba ne to wannan 'yan bidi'a ke yi irin su sufaye da 'yan shi'a da sauran kungiyoyi na bata saboda ahalis sunna suna tafwidi na kaifiya ba na ma'ana ba su kuma 'yan bidi'a wasunsu suna tafwidi na ma'ana da kaifiya to shine bambancin mu da su mu a sifofin allah ba ma tawili eh sai dai in wani nasin aka samu ya wajabta a yi tawilin amma haka kurum da gangan Allah ya ce yana da hannu mu ce ba hannu ba ne to antum a alamu amillah kamar ni ne in ce in walillahi masalul a'la kamar ni ne in ce ina da kaza ka ce ƙarya nake ba ni da eh to wa za a gaskanta to Allah shi ya san kansa ya ce yana da kaza to kai me ta taka ai da bai son a faɗa a ce yana da hannu yana da ƙafa yana da ido da ba zai faɗa ba ko kuma da ya faɗa sai ya ce amma ga abin da nake nufi to Allah ya raba mu da sarkon bid'a wa yu'raduna za a bujiro da su kulluhum dukkanin su lan yutraku ba za a bar su ba ba wanda za a bari kowa za a zo da shi ya gani ala ya zunnu annahum mab'usun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin eh yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun to duk wannan ayoyi suna nuna dai ba wanda za a bari kowa za a zo da shi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa uridu ala rabbika saffa لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أما أدونيا فبل زعمتم أي دنيا abin nan kuka yi rayawa kuka yi kuka ce allan na ja'ala lakum mau'ida wai wannan alkawalin ba gaskiya ba ne ba zai zo ba to gashi har yanzu karya ake mu duniya an baɗa kun ce a Allah ya sauwaka to saboda haka ba a barin su wa sharnahum falam nughadir minhum ahada kowa ba a bari eh ko jaririn da aka haifa yau ya mutu shi ba ba za a bar shi shi ba sai an fito da shi shi ma to Allah ya samu dace wali khususil mu'minina tu'radu isyanuhum kai ya arifu to su muminai kowa a kun san yana da aikin ne wani yayi mai kyau wani yayi mugun aiki to mutane za su kasu kashi uku akwai waɗanda za a yi musu hisabi mai sauƙi su ne muminai masu imani akwai waɗanda za a yi musu hisabi mai tsanani shine biyar diddigi komai sai an ƙalele ce sai a yi musu munakasha da kasan za ka yi defense ka yi rubutu kila ka yi masters ko phd sai ce to ka zo ka kare abin da ka rubuta a aji ma ku jera kai kaɗai ga da katira can gefe da farafisa kowa da alƙalami ne to munakasha kenan kana karantawa suna suna makin dan abubuwa sai ka gama sai a dinga challenge din me yasa ka ce kaza mi addalilin ka in ya gama wannan ba haka ake yi ba to wannan duniya ha kuma hankali na tashi za ka ga wasu ranar ma kwana suka suna addu'a Allah Allah ka sa defense din nan wannan dan hisabi na duniya wanda laysa bi shay'in eh wani hawaya ya ga buguwa malam da Allah ya taimaka mana da addu'a eh gobe akwai kaza wasu sai sun hada da azumi wasu da sadaka wasu da waye sai ta gota lahira miza ya mata eh eh to kashi uku akwai waɗanda su ko hisabin ba a yi da sun zo cewa ɗaya za a yi koci su ko hisabi ko bincikensu ko hisaban ya tsira ɗin ba za a yi ba saboda gata to haka mutane za su kasu kashi-kashi kashi daban-daban to shine wal khususil mu'minina muminai ke bance isyanuhum sabon allansu da suka yi a duniya ta za a nuna musu kawai za a ce to a matsayin ka mumini a ce kalla sai ka gani kai ne ko ba kai na bani ne me yasa kai ya rasulal ya ya ya ya ilahi sai ya bada uzuri sai Allah ya ce to tai na yi ma afuwa kamar yadda duniya ka shige cikin ɗaki kai kadai ka yi ta'asakka ba wanda ya ganka na ruha ma asiri to yau ma na ruha ma asiri to wannan shine hisaban yasira eh ai ba haka ake defense ba ko ba nuna wa project ɗinka ake yi ba a ce naka ne ce sai a ce to shi da ta dai ka ƙare makaranta wani sati ka zo ka ashe certificate ai ba haka ake yi da kaga an yi haka ai ka akwai matsala eh ma'ana an yi cancel ke aikin ka bai ma cancanta a duba shi ba wai bai da matsayin da za a duba za ka bata mutane lokaci ko ma ka yi sabu to amma lahira in kaga an yi ma haka to kai babba haki to wannan shine alhisabu alyasir hmm? sai an nuna ma ha gani sai an nuna maka sun mata sannan to ya za a yi da zunuban can yamhu hal karimu sai Allah ya goge zunuban sai Allah ya ce mala'iku ku goge duk zunubin nan ne tunda an yafi da ce ba da aljanna shi ne ba amma man uce kitabahu fasaufa yuhasabu hisaban yasira to Allah ya sa muna ciki Allah ya sa muna ciki fadlan kuma Allah ya yi haka ne saboda falala a karim bezal hisab ka yi mamakin girman wannan bincike ai konan duniya an kai ma wannan bincike inda ai ne don girmamawa ai ka yi sa hmm? ko ko interview aka kabbiyo dai an ka ce wuce kawai ya ba sa an bincike ka ba mai yadda ake wa wasu a gaya alhamdulillah mm? to irin wayannan ne amma ka zo an rike an ce ina kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza sai su tun kana da amsa ha amsoshin su ƙari zai ga rike jiyaye ko ba rike jiya za a yi ba a ga rike cewa za a yi to shi ne ce kai ya arifu to abin da ya sa za a bijiro musu da zunubinsu sannan a goge shi ne ce ma na ƙadu domin su san abin da suka walwale na alkawalin Allah farko sun ɗo alkawali ba za su zaɓa ma Allah ba kuma ga sun karya to shi ne kawai shi ne hikima sun mata yamhu halkari mu fadula a karim bi zal hisabi yasuran sahala gashi da sauki ba wahala Allah ya sa mu same shi ammal asiru amma bincike mai tsanani fahawa shine an yona ƙasha shine a diddigin komai a ƙalalace komai muna ƙasha kenan shine komai sai an bincika ya yake ya aka yi kaza ya faru kai ne ko ba kai na ba to wannan muna ƙasha kenan manna lahu duk wanda kaga ya samu irin wannan hisabi ozeba to shi tun nan cikin azaba yake ba sai an je wuta ba tun nan an je ba cikin azaba illa an ya sha amma daga baya in Allah ya ga dama kuma yana iya cewa shi ma ya yahi mai amma dai munakashe sai an yi ta ba irin wancan na bashi shi wancan ba a matsaya a wani dogon bincike kawai dai za a nuna mai aiki ne ƙaryar da ya da kaza da ya da sakacin da ya da ibada da sauran sai a nuna masa ya tabbatar da cewa eh shi din ne shi yayi ya bada uzuri sai Allah ya ce to an karbi uzurinka an ruha ma asiri shiga aljanna to shi wannan sai an kalailace komai kudin da ya samu ya akai ka same su ina ka kashe su hmm? duk suturar da kasa sai kayi bayani ya akai ka same ta a gani shekarun da hatta shekarun da Allah ya baka da lafiyar da Allah ya baka da ilimin da Allah to wannan shine munakasha to wasu bayan an gama munakashat sai Allah ya ce ya yahi musu wa minhumu daga cikinsu malla hisaba na lahu akwai wanda shi hisabi ma ba zai same shi shi ko wancan gittawan ba a yi mai da sun zo cewa dai ake ku ba su wuri su ba ma nuna musu ga laifinsu ba a nuna musu bal ba haka ba ya da hulul jannata zai shiga aljanna shi da mai irin aikinsa ni'ima zalahu madala da wannan baiwa da wannan karamci da ya samu daga Allah don kaga ya samu karamci ko? ya samu karamci daga Allah to wannan yana cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari ko wasu mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba a wani hadisi manzon Allah ya ce humul lazina la yatayyaruna su ne waɗanda ba sa canfi ko da tsuntsu ko da wani abu in abu ya same su na sharri su ce aiwa ne ko saboda kaza ne ai ba don kaza sai su manta da Allah kasa akwai masu wannan raunin imani to wannan mubalaga ce ba ana hita batun wai shirka ko bauta a har da dan camfin camfin nan da ake su ba sa yi komai ya same su zaka ga sun koma ga Allah ba kowa da wannan imani ba ko kai da ka zuwa makaranta akwai wani abu in ya same ka sai ka ka ce ai wane ne in su wane ne sun ka kulla min shari su wane ne sun ka hana in samu kaza ko ba a samu haka mata ma yan nema wani mai muna wuce aka hana mai sai ka ji ce shi na koma ga Allah aikin iyan nema an ka sai da bai ba sai ce ai suwa ne ai suwa ne su yi kaza makaranta an kore zai ce ai suwa ne jaraba in ya faɗi sai ce ai malami kaza ya kada ni sai shi manta da Allah to me irin wannan baiwa cikin wannan tawaga shi komai ya same shi yunsibuhu ila Allah zai ce haka Allah ya kaddara fa'alallahu ma sha'a wa kaddara ma sha'a haka Allah ya aikata yadda yake so kuma haka ya hukunta shi bai kawo kowa saboda mi inna kulla shay'in to ai wannan abin da ya same ka yana cikin kulla shay'in to don mi da zaka ce don mi da zaka cewa ne ne to don kaka ji an ce laye ta tsaye sai ka ɗoga mataki ne babba manya adda shi ba yan jigali jigali ba wala ya sarƙuna kuma in ciwo ya same su ba sa neman mai magani Allah ya karo ko ya bashi lafiya Allah ya amsa ya samu lafiya shi in bai samu ba kuma zai dogara ga amma bai ce likita zo ka yi mai allura zo ka ƙara min ruwa zo ka yi min ruƙuya la yastarqun abadan su kawai gaba ɗaya su komi nasu na wurin Allah in imanin kana da ƙarfi shikenan kana iya kana iya gwada in ko bai da ƙarfi da ba an ce dole bane eh mataki dai ne yana da romuwa kajiya ba ba haka ba eh shiga aljanna ake babu ko hisabi eh wala ya katawuna ba sa sakkiya ko kurji ya fito musu ko abin nan ba sa yi wa ala rabbihim yatawakkal su koyo shi da'iman ga Allah suke dogara ka gani lokacin da manzo Allah ya karanta sifofin nan an ce annabi sallallahu alaihi sallama ya sake nema alfarma cikin su dubu saba'in din nan karkashin kowane an nunka wasu dubu saba'in dubu nawa kenan ko miliyan nawa to lokacin da ya faɗi haka sai ukasha ya tashi ci ya rasulallah ka roƙi allah ya sanya ni cikinsu ce an ta minhum kana ciki eh an saka saboda haka shi yana ciki ba a bai zabi eh amma ba ɗanka ukasha ba ba na gidanku ake wannan wani sahabi ne ko kuna da ukasha to sai in ya haɗa abin da ake so can wani ya tashi shi ma da ya gagara basa sai ya ce ya rasu lallai roƙi allah ya sa ni ciki ce a ai kofar ba ta da fadi ba ta da fadi babu rizab ukasha ya rige ka kai hagu sabaka ka biha ukasha su malamai sun ce saboda shi bai da wannan matakin bai da wannan qualification ba wai dan wasu na cewa munafiki ne wasu kuma su ce haka a wasu malamai suka ce a ba munafiki bane matakin dai bai kai ba Allah ya wa annabi ilhami an kin sami an yi mai abin nan cewa wannan dama bai ciki da shi yasa sai aka ce annabi ya ce kai baka ciki wasu kuma sun ce annabi ya haka ne saddan lizzariya saboda shi ma an ce an minhum to na uku tashi ne na hudu tashi ne mai yiwa akwai abdullahi dan ubai wurin to kaga shi ma in ya ce a sa shi ba a sa shi ba to wata fitina ta hau saddan lizzariya suka ce sai annabi ya rufe kofat amma shi ma din na biyu din nan yana ciki amma annabi ya yi haka ne saboda a rufe waccan kofa to wala Allah za a karb wannan shi ya fi kusa ga ainihin ma'ana to nan za mu kwana insha Allah to Allah Allah ya ba mu karatun tukun sai an yana aka jin daɗin sa tunda ba mu yi ba yanzu nema ne muke yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته